أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين نعم innal insana bangi tabaraka wata ala ce hakika shi mutum wanda aka yi magana din nan wanda in mutum ya yi kuskure ya je lahira ba tare da ya samu sa'a ya samu shiga aljanna ba da kuma duk dai wanda suka samu shiga aljanna din da yanzu na magana da insanu ne kawai gaba ɗaya innal insana hakika shi mutum kulika kai ki an halicce shi halu'an mutum mai hadama idza masahu alkhairu manu'a hadamansa da rashin godewa allansa shi halu aiwan ganu da yawa wurin masu tafsirai ko suna ganin innal insana khuliqa halu'an to fassaransa idza masahu khairu manu'an wa idza masahu sharru jazu'an ce wannan shine fassarar halu'an din kenan to ko da yaya dai shi da hausa idan aka ce mutum mai hadama to shi ne mutum wanda abu kaɗan baya isansa inda na alheri ne amma na sharri to ko ɗan kaɗan ne ne sai zan mutum mai raki to irinsa sai a ce mutum wannan yana da hadama wanda abu kaɗan baya isansa to idza masahul khairu manu'an haka sifan mutum take inda ba wanzu ba wanda Allah ya ɗebe wanda zai faɗa mana zuwa nan idan alheri ya same shi manu'a sai ya kyankyame ya hana wai za masa sharru amma idan abin damuwa ya same shi jazu'an sai kama raki ya zo mutum mai raki wato shi dan adam haka sifan sai ke mafi yawa ko da an ce insanu to ba wai kowa da kowa haka yake ba a kaji da illal musallin banda wanda suke da masu yawan sallah din nan to ko yaushe dai shi dan adam abin da ya kamata ya zame masa in alheri ya same ka wato ana ba da misali ma nabi ce ya kama mutum da ya zama ma kamar dutse kaga shi dutse idan bazara ta zo ta duke shi da zafi yanzu duk bazaran nan dutse ba zai shiga inuwa ba haka idan sanyi ya kama ba zai ce bari ya samu wani wuri ya daga ba ya je ya rufa haka ruwan sama ma nan za su duke shi zubar shi dai kawai yana nan to haka ake so a samu dan adam idan alheri ya same ka dai alhamdulillah kana wurin Allah karka daga karka ga wani ya baka wannan ko kokarin wani ne eh akwai muwasalat kam amma dai abin da yake aje asalin sa ne daga Allah yake dan Allah ba shi zai zo daga ba daga ba ya hannunta maka ba amma yakan turo waɗansu bayinsa ya zama mutane ya zama kala biyu wannan ya zama rasulu khairin wannan ya zama rasulu sharri dan sako mai kai wurin alheri dan nan dan sako mai kai wurin sharri to haka idan mugun abu ya samu mutum kuma kuma duka dai aje wurin Allah kar noma ne kai ka samu buhuna da yawa cewa ne amma ko bana Allah ya baka sa'a buhu nawa kai buhu ɗari nawa kai kaji wajen ɗari biyar kai mako ka samu sa'a ci haba malam ai in ka san wahalar na yi wurin nan ba sai ka tambaya ba jikunan takin na zuba wurin nan kan bana ai sun yawa to kaga wannan jikunan takin ka ba zai baka ba domin an sa zuba jikunan taki amma dai ba a samu ba na'am Eh, to kowanne dai da alheri da sharri to ka ajiye da daga Allah yake amma idan sharri ya same ka karka zargi kowa sai kankadin wannan shine ladabi a halaran Allah na'am illal musallin sai dai masu sallah kawai su ne ba a samu haka wanda su rike sallah to zuciyarsu ta ƙanƙame ta koma wurin Allah kenan saboda shi dukkan wani ibada da kake gani ba ibada wanda za ta yi saurin saita mutum zuwa ga Allah kamar sallah na'am kuma duk ibadan da za ka yi inda aka samu nakasu a wurin sallah to ibadan ba ta yi ba kenan saboda kowane irin ibada sallah ita ce jigo al- salatu imaduddini na'am to Allah da ya ba mu sifan su illal musallin sai dai masu sallah su an kai istisna'in su anan الذين هم على صلاتهم دائمون alladhina hum ala salatihim da'imun su masu sallan nan ba fa kowa ake nufi ba dan kowa ma musulmi ya iya yi sallah wani bai san farillanta ba bai san abin da yake gyara ta ba bai san abin da yake lalata ta wani ma bai iya tsalki ba ba irin su ake nufi ba wani ma ya iya sallan amma lokacin da yake sallah din hankalinsa na wurin harkokinsa na duniya ko ko a'a in yayi azhar ya iya tsallakewa al'asar ba zai yi bai ce ai kenan ana wurin wani aiki sai a shagaltu ba za- ba a tsaya wayi kila sai dai magariba an samu dama a yi wani kuma ya game la'asar da azahar wani ya game magariba da isha kun ba lalura to duk da idan akwai lalura wannan ba komai na'am to alladhina hum ala salatihim da'imun sune wanda suke musallin din wanda aka yi magana sune wanda suke kyankyamewa akan sallan su na'am suna yin ta a cikin lokacin ta ba sa jinkirta ta sai dai lalura in ta zo musu kan kuma suna bayar da ita akan haƙƙinta da cika tsayuwanta da ruku'unta da sujudanta kuma ba su game wani sallah da wani sallah a zahar da lasar a game kuma sun tsaya mata akan tsalki domin ko da sallah ya yi kyau in dai ba tsalki to sallan ba ta yi ba kuma ko da akwai tsalki na jiki ah, babu tsalki na ruhi wato tsalki na zuciya kenan to shi ma sallan ba ta yi ba Na'am.
to da'imuna din da ake magana wasu ka kyankyame akan tsalkinsu na jiki ya yi kyawu tsalki na zuciya ya yi kyawu kuma sun tsaya daidai a wurin sallah din ah, a a zahiri ba sun yi tsayi sosai sun yi ruku'u cikakke sun yi sujuda cikakkiya sun rabe tsakanin ruku'u da sujuda kuma sun rabe tsakanin suj- ah, sujuda da yan wata sujuda a zahiri kenan na'am sannan a baɗini zuciyan ta ta tsaya sosai fa gaban Allah almusalli yunaji rabbahu Mm.
kuma inda hadisi yake cewa anta abudallaha ka annaka tarahu na'am fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kai dan adam wurin ganin girman Allah da karrama shi da da bajjala shi kamar ga ka ga Allah kana ganin sa ce in ma don in baka ganin sa ma to shi ne game na ganin ka kamar makaho ne ya zo gaban mai girma mai martaba ko wani gwamna to kaga dole do- dolen su dai ya kamata shi nasu sosai don iya ce a to ai tun da dai baya gani na bari idu abin da ke so yi to ya san dai shi yana ganin sa kam Mm.
ka yanzu makaho ya ce to tun da dai ba mai gani na bari in fito tsirara sai fito tsirara wai tun da ba mai ganin sa to kaga ai babu kamala kenan na'am to ko da ba a ba ka ganin Allah domin la tudrikuhul absar wa No.
tudrikul absar wa huwal latiful khabir ido baya iya ganin Allah kuma ka san da yin da yasa ido baya iya ganin Allah saboda zaman Allah kusa da kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid No.
saboda Allah yana kusa kusa sosai ma da kai yasa idonka baya iya ganin sa kaga yanzu misali kowanne mu da yana da goshi yana da hanci kuma yana da baki yana da gemu kuma mutum na da hannaye yana da kafafuwa amma wai da baki da hanci da kafa da hannaye waye suka fi zama kusa da ido hanci ya fi zama kusa da ido to yanzu akwai mai iya ka- ga- ganin hancinsa akwai mai ganin bakinsa ka san dalili kuwa saboda suna kusa da ido no akwai mai iya ganin idansa Mm, su idan kansu akwai mai iya ganin su mm, ba ka iya ganin su saboda suna cikin ka amma hannu tun da ya dan nisanta da ido to ka iya ganin hannun ah, sannan za ka iya ganin kafafuwan ka sun da sun nisanta da ido amma idan ka samu madibi ka dan haska shi a haka fuskar taka ta shigo to sai ka ga idon ka ka ga jikinka saboda idon ne ya dawo nan a No.
nesa mm.
to shi Allah saboda zamansa kusa da bayinsa saboda haka idan nan ne kan ba iya ganin Allah Mm.
dalili ko saboda Allah yana kusa da kai sosai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to a badini shine wanda suke tsayawa wurin sallan su sosai zuciyansu ta fuskanci Allah ta istiqama sosai to su ne waɗanda idan alheri ya same su ba su hanawa idan shari kuma ya same su ba za su je suna kai karan Allah wurin bayan Allah ba domin kai karan Allah shine ka je kana gaya wa mutane jama'a kun ji abin da ya same ni kun ji abin da ya same ni ai yan fashi da makami suka yi min kaza kun ji abin da ya same ni idan ah, eh, an je kasuwanci ne an samu riba manu'an sai ga mutum baya faɗin komai ya kyale amma idan an je kasuwanci ba a samu riba ba matarsa ma sai ta sani Mm.
makwabta ma sai sun sani mai bara ma sai ya sani to Allah ya taimaka mu don Allah malam ku yi hakuri ai kasuwan nan sai hakuri wallahi ni dan dai kasuwa ma komai ban samu ba Zai- ya dinga faɗin manganu kenan yaka- yana kai karan Allah amma ranar da ya samu in ya kama baki ya ja ya daure shi baka iya ganewa ba sai dai kila in ka ga wacaniyansa na saurin taka wanda yake yi da abubuwan da yake yi, sai ya gane cewa kai kasuwan nan karon nan eh, akwai dai wani abu kam no to dan adam haka yake amma banda wanda suke irin wannan sallah din Allah ya samu a cikin والذين في أموالهم حق معلوم والذين في amwalihim haqqun ma'lum wanda suke a cikin dukiyoyinsu suna kula da haƙƙi sananne haƙƙi sananne kala biyu ne akwai haƙƙi sananne wanda yake wajibi zakka kenan Ah, zakka haƙƙi ne sananne wanda yake wajibi a cikin dukiya kuɗi ko a cikin dabbobi ko a cikin abin noma wanda duk mutum ya samu nan ana neman ya bada zakka amma idan ya kai nisabi haƙƙun ma'lum kenan sannan akwai haƙƙun ma'lum wanda ba na zakka ba na wafilil khair wanda muke faɗa kullun wannan arkanun islam guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mun da su daga wurin Allah to kowanne ɗaya da ka gani guda biyar ɗin nan akwai nafila ƙarƙashinsa ƙarƙashin la'ilallahu guda ne marra wahida shine wajibin duk wanda zai shiga musulunci in ya faɗa to ana neman yayi da yawa wazkurullaha katsiran kenan sannan abin da ya shafi a salatin annabi ƙarƙashin muhammadu rasulullah eh, malamai sun yi manganu da yawa cewa salati marra wahida mashhurin eh, jamhur na malamai suka ce ka saukar da wajibi saura dukkan wafilul khairi ne za ka yi ta yi Ah, haka sallah akwai farilla shikenan abin da yake wajibi ya riga ya kau sai dai nawafilul khairi idan suka biyo daga baya su ku abin nema ne haka ah, zakka ita ma an fitar to akwai sadaka da ake neman a bayar haka ah, azumi na farilla akwai da nafila haka hajji na farilla idan mutum ya saukar akar- akwai umra kuma akwai hajji na nafila to haka duka suke biyowa din nan wallazina fi amwalihim haqqu ma'lu wanda suke suna sane da a cikin dukiyarsu akwai haƙi sananne wanda suke warewa su bayar
للسائل والمحروم lissa'ili wal mahrum haƙƙin nan sananne kuma suna kula da shi a wurin wanda ya roƙa wanda ya bijira kansa ya roƙa ya ce a bashi a taimaka masa wal mahrum da wanda ya haramta wa kansa ma roƙon wanda bai roƙa ba kowa yana da haƙƙi no dan ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal miskin alladhi ah, tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratan walakin al-miskin alladhi la yajidu ginan yughnihi no ba wai miskini bane wanda ake cewa mai bara ba sai wanda yazo yana cewa ku taimaka dan Allah ku taimaka dan Allah ku taimaka dan Allah a bashi naira ko naira biyar ko naira goma ya kara gaba ya samu wani dandalin jama'a kuma ya tsaya ko ba wani Allah na bashi duniya da kiyama jama'a taimaka taimaka a bashi ya kara gaba ko ko masu baran neman abin da suka ci na tuwo annabi ya ce ba su ne kawai miskinai ba ai irin sun ma akwai wanda cikin haka din da haka ya mai da abin sana'a ya tara abin da ya fi ma wanda ake roko din nan cikin wanda ake zuwa a roka musu din akwai wanda suke haka da wanda yake kai miskini in ji annabi shine mutum talaka ga iyali da shi ga lalura ta yi masa yawa kila yan sana'arsa da yake da ita kila aikin karfi yake yi ko yan sana'ar da yake da ita ba wani jari bane mai karfi sannan abin da yake nemo wannan baya isansa kullum maneji ake yi kullum maneji ake yi kuma ba iya tashi ya roƙi jama'a saboda nauyi ka san roƙo baya da daɗi in ba wanda ya saba da shi ba to nan Allah yana jawo hankalin wanda ya roƙa yana da haƙƙi yanzu taron mun nan da wani bawan Allah zai zo ya tashi jama'a ku taimaka min jama'a ku taimaka min kar ku damu da wai ai sai dai aje wata katuwar mota wata irin jib ita ya ajiye sannan ya zo ce mu taimaka masa ba dai ya roƙa ba ya gilma kansa ga roƙo to yana da haƙƙi a dukiyan mu mu ɗiba mu bashi sannan wanda bai roƙa ba wanda duk kafe ya kasan kafi shi to shi ko yana da kyawu karkaca to ai bai ce a bashi ba a'a Allah ya ce a bashi saboda maharum ne ya ya ya hana ma kansa wani ma alama zai dan nuna kawai zo ya gan ku yi tsayi to tsayin nan ya nuna yana neman wani abu kenan to da Allah in dai akwai a bashi a cikin dukiyar akwai haƙƙi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi Allah ya ce ku ɗiba ku ciyar daga abin nasa ko khalifofi a ciki ba fa dukiyanku ba ne dukiyan Allah ne ko an ba ku ajiya ne kawai ko ajiye hal turzakuna wa tunsaruna illa bi du'afaikum annabi ce halan kuna ganin arzikin da kuke samu da ruwan saman da kuke samu da abincin da kuke samu duke da kuke samu ai albarkar talakawan nan naku ne kuke samu ila ma arzikin mutum goma ne aka dade aka hannunta maka aka ce ka ajiye ka dinga diba ka basu to wanda ya zo ya ce ba ni ka ɗiba ka bashi mana wanda ma bai ce ka bashi ba in kaga alama yana da bukata ka ɗiba ka bashi to su ne wanda Allah ya kiri faɗa cewa su ba halu'an ba ne wanda idza massahu alkhairu manu'an wa idza massahu sharru jazu'an to su waɗannan su ne wanda ba ba cikin su wanda aka zarga sun kula da sallah kuma a dukiyansu akwai haƙƙin da suka aji na Allah na Allah nan shine na bayan Allah dan ba Allah za ka gani ka ba ka bashi ba man zalla dai quridullah qardan hasanan da ku ne kawai ka azabu su kai maka a lahira ga wanda ya roka da ma wanda bai roka ba lisa'il wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين kuma kaji sifan su na uku sifansu na biyu na farko illal musallin sai masu sallah alladhina hum illal musallin sai masu sallah wanda aka faɗa sifansu na farko bayan masu sallah din walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi cikakke wanda suka sani ka sifansu na biyu sai walladhina hum na lisa'il wal mahrum ga wanda ya roƙa sifan wancan kenan haqqu ma'lum lisa'il wal mahrum walladhina yusaddiquna bi yawmiddin kaji sifan su na uku wanda suka gazgata ranar sakayya duk wannan sun riga sun tabbata wa mutum amma bai gazgata ranar sakayya ba ina baya cikin su in mutum ya je lahira zai zama amilatun nazibatun tasla naron hamiyatan dan kaga a cikin mutane akwai wanda su ba sa ma sallah sun da da annabi Muhammadu ba ko sai da Allah mali sun yarda irin yardan sun kaf amma suna taimako cikakke in taimako ya samu kamin wani musulmi ya kawo taimako sun riga shi kawowa kuma su kawo da yawa amma mi ya bata abin nasu ba su gasganta ranar sakayya ba irin su ne suke ganin idan an mutu ba a tashi mafi yawansu to duk wanda yake ganin wannan sifan nan cewa in an mutu ba a tashi bai gasganta yau middin ɗin ba ranar sakayya to baya cikin wanda aka yi istisna'in su yana cikin innal insana khuliqa halu'an idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu alkhairu manu'an والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون سوني وند سكي سو الذين هم كينان آه، من عذاب ربهم ga azabar ubangijin su ranar kiyama mushfiquna suna tsoro suna kafa kafa duk mutumin da yake ganin kam shi yanzu sallansa da ibadunsa da kokarinsa da zakkansa da taimakonsa da yake yi ya samu garanti in ya je lahira zai shiga aljanna to wannan yana da matsala ya zama ya yi amnu min makarillah Na'am.
wala amanu makarallahi makarallahi illa alqawmul khasirun Mm.
ba wanda zai gani in ya je lahira wai Allah bai masa komai aljanna zai sa shi sai wanda ya zama dan wuta shi zai ga haka saboda haka walladhina hum min azabi rabbihim mushfiqun ana dai ƙara ba da sifofin su ne su ne wanda ga azabar ubangijin suna kafa kafa suna jin tsoro kaji kisan da muka bayar a jiya na imamuna malik Na'am.
ai kaga wannan ƙarshen ma eh, tsoro kenan kafa kafa Mm.
mutumin da kawai nan da nan du'a da ta sauko sai ya jibga ma kansa Na'am.
du'a da ta sauko sai ya jib- jibga ma kansa to haka ake so in ka ji a- a- azab magana ta azaba to sai ka jibga wa kanka in ba kai daidai ba kai ne da haka ko Ah.
sannan duk inda ka ji batun laifi ka azaba kanka Mm.
ka azaba ka- in ba haka ba zai dauko kawai cewa eh, ba za a iya lomar ka ulayar ka wur Mm.
ya azaba kansa kaga ba ba nau'insa bane amma saboda tsoro kafa kafa saboda Allah ba wanda ya sai gori gabansa walladina hum min azabi rabbi mushfiqun wanda suke suna hirgita ga azaban ubangijinsu إن عذاب ربهم غير مأمون inna azaba rabbihim ghairu mamun dan hakika azabar ubangijinsu mu talikai azaban ubangijinmu wallahi ba abin amincewa bane kar mutum ya amince ya miƙe kafa ai ni na yi azumi na fidda zakka ka sani ko Allah bai karba ba Mm.
dole ne ma sai Allah ya karba sannan sallan da yace kai wadakila ma irin wanda yace kai ba ita kai ba Na'am.
baka sani ba kila kayi kurakurai a cikin ibadun naka shi yasa kullum kai kai kai, kai sallah ko kai ibada ce rabbana taqabbal minna Mm.
Allah karba min ba dole bane sai Allah ya karba ba sharadi bane ya karba shi dai ya ce kai in kai ka ce Allah nayi eh, karbawa tana wurinka saboda haka Allah yana jawo hankalinmu wallazina min azabi rabbihim mushfiqun eh, inna azaba rabbihim ghairu mamun dan azabar ubangijin su su talikai ubangijin mu ba abin amincewa bace kar mutun ya miƙe cewa shi ke nan ma da ya tafi lahira aljanna za a sa shi Allah ba a yi masa haka amma lokacin da mutum ya shiga rashin lafiya kamar ya mutu ko a yi rai ko kar a tashi Mm.
to irin wannan lokaci kai yanke da insha Allah in na mutu nan aljanna Allah zai sani Na'am.
amma yanzu kana hayyacinka lafiya lau ka aje kai fa an ya kan aljanna za ka same ta shi yasa malamai suke cewa ah, mutum ya amince al- alkhawfu dunar raja'i Na'am.
wato tsoro babu fata kana ha- tsoro kawai kai dai kar a saka wuta ba ka fatar shiga aljanna suka ce wannan kufurun ne butulci ne kawai ka butulce wa Allah Na'am.
amma kuma raja'u dunal khawfi suka ce amnun kai ra- kai a- amince ka ce lalle Allah zai saka aljanna baka tunanin tsoron shiga wuta kai amni kenan kuma Allah ya faɗa wallazina ah, wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun wal ah, inna azaba rabbihim ghair- ghairu mamun azabar ubangijinsu ba abir ba abar amincewa bace Mm.
saboda haka kar mutum ya miƙe kafa ya aje wai da ya mutu aljanna Allah zai sa shi a'a in kai wa haka Allah haka to Allah zai iya tura ka a wuta sannan ya- kar kuma ka aji cewa kai duk abin da kai dai Allah ba zai maka gafara ba saboda wa rahmati wasi'at kulli shay'in ramata ta sha kan komai to abin da ake so mutum ya zama ya zama tsakiya bainal khawfi war raja'i kana tunanin fatan shiga aljanna kana tsoron shiga wuta kana fatan shiga aljanna kana tsoron shiga wuta idan laifi ya zo karka yi da gangan amma idan kaddara ya sa kai laifi maza maza ka ce Allah na tuba maka Allah na tuba maka in kai ibada kai ibada sai ka ce alhamdulillah Allah na gode maka ba kokarin ka bane horewa ne na Allah ya sare maka ibada kuma idan ka ga wani ba ibadan kar ka zarge shi kai dai kai masa wa'azi daidai fahimtar ka kuma ka jawo hankalinsa don ya gane don li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shirye da mutum guda ta hannunka yafi duk abin da kake tunanin ka samu na duniya din nan gairu mamun azabar ba abin amincewa bace wurin muminai su kan ba su amincewa والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون غادي sifofin su nan ana kirga mana su kamar da ta zo a cikin suratul mu'minun din nan wanda aka fito can da nisa kad ablal mu'minun والذين هم لفروجهم حافظون to kuma duka idan an tsallake can ga wani ƙarin sifan su wanda suke ga al'auran su farjin su hafizuna suna kiyayewa ba sa amfani da shi ta inda Allah ya haramtar dukkanin inda mutum zai amfani da farjin da al'auransa in dai ba ta aure ba ne to wannan bai halatta ba dan adam kuma in ya mutu bai tuwo Allah ba Allah zai sa shi wuta sai dai daga bayi in dai Allah ya fi masa ya dawo da shi aljanna amma duk wannan ka ba ka ba ka ba ira ne li furuzihim hafizun masu kiyaye al'auransu إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين to sai aka yi istisna'i aka ce illa banda suna amfani da al'auransu ala azwajihim ga matattakinsu aw ma malakat aymanuhum aymanuhum ko ko abinda damarsu ta mallaka shine bayi wanda suka mallaka mata fa innahum to su ghairu ma la la azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin su ba a zargin su ashe mutum dan ya zauna zaman aure da iyalinsa ko da bayinsa wannan ba abin zargi bane sai dai shi ko bi ka'ida a zama a boye ba a fili ba ba da tonan asiri ba ba da zuwa bayyanawa ba kuma bakin farji dubura kan haramun ne ko matarka ce haramun ne wannan ba a yi rangwame ba gairu malumin to in ba haka bane kam to in dai ta wannan kan ba a zargin su ashe ko in ba ta wannan bane to su abin zargi ne gairu din sai ya tashi sai zama malumi na kawai abin zargi ne فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul aduwun duk wanda ya nemi saduwa da matansa din ma ko bayinsa ko ko a'a a- kame akai ga matan ko bayi sanda su an riga an ɗebe su duk wanda ya nemi wani ba haka ba ya nemi amfani da al'auransa ba ta wannan sifa ba fa ula'ika humul aduna wannan su ne 'yan ta'adda Na'am.
da suka wuce iyaka in ko wurin auren ne to duk wanda ya nemi sabanin hakan to ya zama ɗan ta'adda shi mai laifi ne a lahira zai shiga wuta sai dai in ya samu yafiya na Allah tabaraka wa ta'ala saboda kowa ma Allah ya ga dama ya ce ya shiga aljanna ba wanda ya sai ya hana shi Ah, don shi ubangiji ba bai damu ma ma ma, ma eh, ya fallahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Na'am.
Allah bai damu da cewa sai ya muna azaba ba ba wai sharadin Allah bane wai ya muna azaba a'a ku dai ku zo masu yi masa da'a kawai Na'am.
kai masa da'a in ya so sai ya sa ku aljanna a zamanin ko sai na umar ne aka ce wata mata sai tana da bawa to tana da bawan sai bayan ta saya shi yana yi mata hidima sai ta aure shi yana zaman saduwa da ita to sai labari ya kai ma amirul mumini sai aka kira shi aka ce kai aka kira ta aka ce ke me yasa kike saduwa da bawanki ta ce a amirul mumini ai ubangiji da ya faɗi cewa wanda suke ta'adda sai ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumi sai dai mazansu ko bayinsu to ni ba ni da miji amma wannan bawa na ne saboda haka ubangiji ya bani garanti ya ce ba a zargina ya ce a'a ba haka ake nufi ba Mm.
ana nufin su mazan da bayinsu Na'am.
amma ba mace da bawanta ba Mm.
wannan kam ba gairu malumina ba ne kukan malumina ne Mm.
ta ce to wallahi ban sani ba za ka ayin yake nufi ba amma tun na sani na tuba to shi kenan to irin wannan ana kula da tawilul qarib kenan Na'am.
shine malamai suke magana akwai tawilul qarib akwai tawilul ba'id idan mutum yi bayanin abin da yasa duk abin da ga mutum yana yi wala taqafu ma laysa laka bihi ilm Na'am.
kuma ubangiji ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu abin da ga mutum yana yi kam tambayar sa kake yi kaga shi zai na umaru ya tambaye ta dalili ta faɗa ka gaya mata sabanin haka Mm.
saboda kullum ma in kaga wani na wani sabo ka yi masa wa'azi cikin hikima yana yi wa shi a tunaninsa ma bai aje sabo ba ne in Na'am.
sana'a kaga mutum yana yi shi na wani abu a cikin kasuwancinsa ba kuma ake kana zarginsa ba ka kira shi cikin hikima ka nunar masa kaza da kaza da kaza ga yanda yake watakila shi abin da yake gani yana yi kan sawaba ne kan Mm.
daidai yake Na'am.
to wannan haka suke tafiya kuma duk wanda ya amfani da farjinsa in dai ba ta wurin matansa ba ko ta wani hanya ne to shi malumi ne Na'am.
ko da da hannunka ne ko ta yaya dai to malum ne sai dai matarka ko kuma bauyarka Na'am.
in ba wannan bakan shi wannan ya zama abin zargi a wurin Allah kuma zai iya sha wuta lahira in ba Allah ya fi masa ba na'am والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون سوني والذين هم سوني wanda suke لأماناتهم ga amanoninsu وعهدهم da alƙawulan su ra'un suna kiyayewa inna Allah ya murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Mm.
duk amanoni Allah yana horo a mayar da su ga masu ita idan ah, amana ne har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutum uku duk wanda ya zama cikin su kana munafiqan khalisan Na'am.
yana daga cikin su izatu min khana idan an amince masa yayi yaudara duk mutumin da aka amince ma ko ta wurin magana ne kai yaudara to kai zargi yanzu irin abin nan da mutane suke yi na abin internet din nan na waya Na'am.
akwai amana da yawa wanda mutane suke ci na junansu Na'am.
kaga misali in ka duba masu kafafen watsa labarai na gaskiya Mm.
su ko hira za su yi da kai za su gaya maka za mu yi hira da kai ne Na'am.
to kaga wannan ai sun baka gaskiyar magana za su yi hira da kai kan kaza to haka kawai za ga mutum ya kiri wani ta waya yana magana da shi sai ya kama rikodin din abin da yake faɗa wannan Na'am.
ya ce amana Mm.
ya zama mai yaudara Na'am.
to in za ka yi rikodin ya gaya masa za ni yi rikodin din abin da za ka faɗa Mm.
don he taking care na abin da zai faɗa shi No.
kuwa amma ya baka amana kamar yana sirri ne fa tsakaninka da shi ba ko da kila kana tunanin manganun ba su da kyawu to in ba su da kyawu kana so ka watsa miyagun maganganun da ba su da kyawu ne Allah ya la'anci masu watsa miyagun maganganu a Mm.
duniya haka ah, kana magana da mutum daga kai sai shi ya ji daga kai sai shi sai ka sa hands free Mm.
wannan na budawa wani na ji ko Na'am.
to kaga wannan ka yaudara dama ka'idar waya daga ni sai kai Mm.
to wannan duka uba ne wanda suke eh, suna da matsala zamani ya kawo su Hmm.
mutane sai su kula da su haka ta wurin Whats- whatsapp din nan ko ah, facebook din nan watsa maganganu ba gaira ba sabab babu dalili a watsa to wannan duka suna daga cikin wanda ba sa kiyaye amana Eh, na'am walladhina hum li amanatihim wa'adihim su ne wanda suke ga amanonin su da alƙawarin su ra'una suna kiyayewa Allah ya sa mu a cikin su والذين هم بشهاداتهم قائمون walladhina hum bi shahadatihim qa'imun su ne wanda suke a cikin shaide sh- shaidodin su jam'i ne na, na, na shaida نعم suna suna suna zama qa'imuna ma tsayawa a gaskiya Ah, Allah yana nema ya, am- ai, shaida ku ku bayar da ita walau ala anfusikum ne Na'am.
ko kai ne baka da gaskiya ko mahaifin ko dan uwanka to ka faɗi gaskiya kai shaida akan gaskiya to su ne sifofin waɗancan wanda aka faru maganan sun dai wanda khuliqal innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an Mm.
duk sifofin su ne dai Allah yake mana filla filla da su Allah ya sa mu zama cikin su والذين هم على صلاتهم يحافظون والذina hum ala salatihim yuhafizun kamar kaga can an, an, an, an fara da aka yi magana suka ce ah, dal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an ce illa almusallin نعم sai aka dawo nan a ƙarshe sai aka ce ah, walladhina hum ah, li- li- li- li- li salatihim yuhafizun wanda suke a cikin sallolin su dinnan suna walladhina hum ala salatihim yuhafizun Mm.
wanda suke akan sallolin su suna kiyayewa نعم kaga kiyaye sallah din nan to shine abin kula akai kiyaye ta a lokutan ta kamar abin da muka da a farkon nan fa sallah fa mutane mu kula da ita ba kadiba naufin sallan nan fa saboda matsayin ta har sama ta bakwai Allah ya je da annabi ya bashi sallan wai saboda ina mana tafi kowanne ibada nauhi da girma sama ta bakwai fa sannan guda hamsin ne fa aka bayar dan Allah jama'a yanzu da an bar muna sallan nan guda hamsin sallah hamsin fa ko dai mai raka ɗaɗɗai ce aka bar muna guda hamsin sau hamsin a wuni ai kaga wani wacaniya da muke yanzu sai ya tashi da yanzu kaga zaman mun nan na fara tafsirin nan kawo yanzu kila mun ɗibi lokacin sallah biyu نعم to ina zancen zuwa cin kasuwa ina zancen zuwa noma to sai ka gode wa Allah to wannan sai Allah ya baka faraga ya baka dama sallolin da aka zo aka mayar da su guda biyar kuma aka ce sallolin guda biyar idan kai su kana da matsayin kayi hamsin din نعم wannan fadala ne kawai Allah ya bamu saboda annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sai mu gode wa Allah to amma wai sallan biyar har a ji wai tsakaninka da ubangijin kama ana rikici wai ka je ka yi sallah har ka je la ke za da yan wuta sun je lahira za sa su wuta abinda za a tambayar su masu fakon wuta tambaya za su fari saboda mamaki suke yi dama tuni sun ce alam yatukum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala to ku ya go gaba shi hanya ga hanyoyi guda biyu fa da ilahun najdain ya go doku hanya zuwa wuta halan muku samu masu yi muku wa'azi ba a mun samu mana fakan zamna kareta muka yi wa kulna ma nallahu min shay'in ba wani abu wanda Allah ya saukar ƙarya ne to sai wannan an wuce wannan fage wannan gate sai ce kenan to ku tafi mana mu yagu mutanen banza sai su kai bakin wutar din Allah ya kiyaye mu آمين sai wanda suke bakin ramin wuta din su ma sai su yi tambaya shi yasa canza a ce waqifuhum innahum mas'ulun نعم sai da mana su ba za mu bari su wuce kawai haka wuta ba wutan a bari kawai su wuce sai mun tsaya mu yi musu tambayoyi na tashi hankali tukuna ku sai da mana su sai su ce musu ma salaka ku bi sakar sun kawo ramin wuta an zuba sai a zo a yi musu tambaya na gari to gobe ya kawo ku wutan kuma qalu lam nakum minal musallin نعم wa lam nakun nut'imul miskin Mm.
wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin hatta atana al-yaqin wallahi bu mu yi sallah ba walladhina hum ala salatihim yuhafizun مم.
wai sallan bane shi yasa kai ana sifan su wanda suke kula da da, da sallan su mu kula da sallah ba A, su- zai- sun ce ba su yi sallah ba sannan walam nakun nut'imul miskin Mm.
ba mu ciyar da miskinai ba wancan da aka fara ba mu sifan su din nan wallazina hum eh, fi am- wallazina hum bi- fi- bi- na fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum ga wanda iroka da wanda bai roka ba to kaga suka ce walam naku nut'imul miskina wa kunna nahudu ma'al kha'ibin Mm.
hatta tani laqin saboda haka duk wani shafa'a da kaji ana zance fa matan fa'um shafa'atu shafi'in مم.
Allah kiyaye mu آمين.
wallazina hum ah, ala salatihim yuhafizun masu kiyaye sallolinsu أولئك في جنات مكرمون ula'ika fi jannati mukramun waɗannan su ne kaji an kawo ƙarshen sifan su kenan an fara da sallah il- illal musallin an ƙare da zancen sallah din saboda girmanta da sallah din ula'ika waɗannan suka hada wannan sifa suka zama sun kiyaye sallah a farko suna dawwamar da ita suna kiyaye ta kan kan lokutanta to ula'ika su ma suka hada wannan sifa na tsakiya kamar sifofi guda goma ula'ika fi fi jannatin mukramun suna cikin aljanna kuma su abin girmamawa ne a cikin aljanna la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub ba wahala ba wani damuwa a cikin aljanna Allah ya kai mu فما للذين كفروا قبلك مهطعين fama lillazina kafaru qibalaka muhti'in to kamar Allah ya dawo da wani magana ana so a kai karshen sura din kenan fama lillazina kafaru qibalaka muhti'in muhti'in wai menene ya samu kafuran nan suka zo gabanka mu- a gabanka dinnan muhti'in fasarori da yawa نعم suka ce muhti'ina mudimin nazar Na'am.
sun kafa ido wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar can suratu nun wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lama sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun ma huwa illa dhikrun lil alamin Mm.
sai ce mudimin nazar kamar wannan fassara kenan wato menene wai kafiran suke nihi suka zo gabanka sun kafa maka ido sun kafa maka ido mi suke nufi suna nufin su halakar da kai kenan ko suna nufin su kashe ka ne ko mi suke nufi kuma sun ki musulunta wannan kenan muhdi'in Mm.
mudimin nazar Na.
ko suka ce a'a muhdi'ina kamar wancan ce muhdi'ina muqni ru'usihim la Mm.
yartaddu ilayhim tarfuhum wa Na.
amdatuhum hawa Mm.
wato wanda suke gaggawa wai mi- menene ya same su suna gaggawa gudu a gabanka da sun ga annabi sai su sheka mi wai mi suke nufi ko suna ne kara musuluntar da su ne ai ba na ce ka kama su da karfi ka musuluntar da su bane Eh, na ce ka kira su ne kawai to wai mi yasa da sun ganka suna gaggawar su tashi su gudu a gaban kan bayan in wani lokaci in sun ganshi suna renin wayo a hadal ladhi ba sallahu rasulan yi wannan shine wai Allah wai ke cewa Allah ya turo shi annabi manzo ma Allah bai gana turowa ba sai wannan to wai me yasa suke maka irin wannan muhdiina zo suna zabura suna gujewa a gaban ka kana kiran su an addu ilai ibadallah amma kuna yi kuna baudewa عن اليمين وعن الشمال عزين anil yamini wa anil shimali izin sun zo sun sun yi- sun gwaggwabe sun sun zazzauna gabanka anil yamini wa anil shimal izin sun tattaru wurinka anil yamini wa anil shimal ta gefen hagu da dama sun kafa maka ido idan mun dauki ah, mudi'in cewa mudimin nazar Mm.
in ko mun bashi cewa masu gudu din eh, suna shaikawa din suna gujewa maka suna gaggawa tashi su barka din to anil yamini wa anil shimali izin sun taru ta dama da kai da hagu da kai amma da sun ganka sai su guje wai dan karka kira su zuwa ga Allah Allah ne kawai ba sa su a kira su zuwa gare shi أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im Allah ya ce a abin mamaki yanzu masu irin wannan sifa su suke zaton kowannen su Allah ya sa shi aljanna ha kawai kamar yadda suke cewa eh, in ma aljanna ta- ta- ta tabbata eh, mu- mu- mu- afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala utayanna mala wa walada Allah ya wai wai suka ce eh, Allah ya bada labarin su yace ka kalli waɗanda suke mutane suke ce maka wai in kiyama ma ta zama gaskiya kaga shakka suke yi Mm.
in ma ta bayu ta zama gaskiya aka je lahira to dama duniya muna da dukiya muna da yara muna da barori muna da kayan jin daɗi la'uta yanna malan wa walada dukiyanmu da yayanmu za su dawo kuma idan suka dawo to kun san mun fi kuwa caniya tunda ku da ma duniya ba ku da komai Allah ya ce batun banza a- a- a- dal algaiba amit takhza inda rabani ahadan wai sun sun sun je lahiran ne sun gani ko ko Allah ya gaya musu za a yi hakan wa ya gaya musu haka to shine ai zama kullum ri'in minhum an yudkhala jannata na'i a kawai ba ku bi Allah ba kowannen ku ya sa ido yana ganin wai in je lahira a bashi aljanna wa zai baka aljanna ba ka bi Allah ba ka bi Muhammadu rasulullahi ba sai ka bi Allah ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam كلا إنا خلقناهم مما يعلمون kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun Allah ce ko kusa ba haka za a yi ba duk wanda kaga aljanna yayi aiki ne na yadda ya masa na karbe masa نعم yayi aiki na yarda na karba masa kalla san ba haka bane نعم kuma ni zan kira su ta harshen ka su zo su biyo ni su ce ba su bi ni da na yi su na yi komai da komai na kawo su a duniya na shirya musu wurin zama duk wannan ni'imomin da na yi musu bai- ba ba- ba- ba- ba- ba su yi ba inna khalaqnahu ni ne wani halicce su min ma ya alamun ga abin da suka sani fa ai kowa san da abin da aka yi shi Mm.
a yi mu da ƙasa uban mu farko adam sannan kowannen mu ya san da abin da aka yi shi wari ne da shi ma No.
kuma bai da wani amfani Mm.
amma da shi aka yi shi to kai da aka yi hakan nan kai za ka zo yanzu ka girma har Allah ya rayar da kai da Allah ya bar ka lokacin da mahaifiyarka ta haife ka wa za ka yi faɗa da shi wa za ka yi jayayya da shi tun da ɗauke kake ma ana ɗauke da kai a cikin raggan goyo wa za ka yi faɗa da shi wa za ka yi magana da shi amma yake ƙara girman da kai yana ɗaukaka ka yana baka lafiya har ka girma yanzu ka taka ƙasa ka fara tafiya kuma kana tafiya ɗin kuma a ɗauke ka wa man namu fil barri wal bahri to duk wannan ni'imar da Allah ya maka wayan zaka zo kai faɗa da Allah don in kai faɗa da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai faɗa da Allah kuma in kai faɗa da magada annabawa kai faɗa da annabi kenan shi ko duk wanda ya faɗa da annabi ya yi faɗa da Allah abin mataki mataki ne yasa mutane su yi kafa kafa Mm.
ko wani mutum gaji an ce malami na kirki a unguwar ku lallaba masa wallahi magadi annabi Muhammadu ne Sallallahu alaihi wasallam.
magari annabi in kai fada da shi kamar kai fada da annabi Muhammadu ko da wasa ko da wasa kaji wasu na kiran wani waliyi ne lallaba Na'am.
don kar ta tabbata ya zama waliyin kai masa renin wayo in ka je layara za ka yi da Allah man adali waliyan faqad azantu bil harbi ko da wasa kaji an ce wani waliyi ne wallahi lallaba masa Na'am.
ka lallaba dan idan baka lallaba ba ta yi ai ta tabbata din to in ta tabbata ya zama waliyin fa kai masa rinin wayo shi ko Allah ya ce faqad azantuhu bil harb ya shirya mu yi fada ka yi fada da Allah Mm.
Ah. na'am فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون wala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun wannan kamar wancan ne na ah, da muka karanto a baya fala uqsimu dinnan in mun ga eh, an an so tafsirai sun bayyana ka iya sa la la din ce a'a wallahi na na rantsi kamar fala uqsimu eh lalle wallahi a'a na rantsi bi rabbil mashariqi wal magharibi da ubangijin mafitar rana da mafadarta jam'i ne Na'am.
masharik da magarib jam'i ne Ya wani wuri- wani wuri kuma zai gaje ce rabbul mashriqaini wa rabbul magharibain ya Mm.
zama kan tasniya wato gabas da yamma Na'am.
kaga nan take fita a nan nan take faduwa ko wa- ah, ah, wani lokaci rabbul mashriqi Na'am.
ah, wa rabbul maghrib to ya zama mufrad kenan Na'am.
lokacin take fitowa lokacin da ita istiwa'i kenan to wannan a wurin jam'i takan ɗauki ya zama don do ranar da rana ta fito yanzu yau dinnan gobe in za ta fito sai ta ɗan gurgusa ko da kaɗan ne ne da yadda take haka gobe haka har kwanakin shekara to in kuma ya zama masharik na jam'i na farko kenan lokacin mafitarta a, a bazara da sanyi da lokacin kaka No.
lokacin ɗari kenan to wannan mafitar kenan guda uku ko kuma ya zama jam'in gabaɗi na mafitannin ranar ko dai wanne ne Allah ya sai ya rantsuwa da shi Na'am.
to in dai ka ji an zo da shi kan mufrad ana nufin gabas da yamma kawai nan take fitowa ta faɗi a- a a nan kuma gani idonmu inna laqadirun abinda suke musu dinnan na dawowa da su bayan sun mutu wallahi muna da iko mu ya kuma sai mun dawo da su din ko ba sa su in muka tada sai mu ce musu alaysa hadha bil haqq wannan ne kuka yi musu to gahi mun tada ku kuma ƙaryar ne yake ba gaskiya bane على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin wallahi muna da dama ala an nubaddila bisa ga mu canja khairan minhum wanda suka fi su mu kawo wadansu wa ma nahnu bimasbuqin kuma ba sa iya kuce mana dinnan Allah yana da dama in ya sha yuzhikum wa yati bi akhari ya- in ya sha yuzhikum wa wa yati bi khalqin jadid Na'am.
in Allah ya so sai ya kawar da mu ma ya kawo waɗansu gaba ɗaya kamar yadda a duniyar gaba ɗaya ba mu bane akwai ah, banul jin Ah, su ne aka yi a kawar da su aka kawo mu sannan su ɗin ma mushirkan larabawan da ake magana da su Allah yana da damar ya kawar da su ya kawo waɗansu manyan sunan ma ai gaban su an yi kaga idan abu jahal sai Allah ya kawar da Abu Jahl ya kawo ɗansa Ikrimatu ibn Abu Abi Jahl Mm.
Allah ya kawo shi kamar Asim ibn Wa'il sai Allah ya kawar da shi ya kawo ɗansa Amr ibn al-As kamar ah, ah, akwai ah, wa- Mugira ko akwai su ah, Mugira ko so sai Allah ya kawo su ah, akwai Wal- Walid ibn Mughira Na'am.
Walid ibn Mughira yana cikin manya sai Allah ya kawar da shi sai ya kawo Khalid ibn Walid Na'am.
Allah ya kawo su madadi Allah ya kawar da ƴaƴansu sai ya kawo su ga zama manyan musulmai masu imani dai ba a manta mu yi magana da shi Ikramatu bin Abi Jahl Na'am.
yanda aka yi da shi har ranar da ya tare babansa Abu Jahl ya ce wallahi ba za ka shiga garin Madina din nan ba kai ne kake cewa la yahuru jannal azmi na azal ko wallahi ba za ka shiga garin Madina nan ba sai annabi ya shiga Na'am.
sai da annabi ya ba dan sa hakuri ya ce ka bari ya shiga ce annabi ka bari in kashe shi mana ka ji fada ya ce a bari ya kashe ubansa kaga ai uban ya kaskanta Mm.
ala nubaddila khairan minhum wa ma nahnu mazbuqin kuma wallahi ba sa kuce muna فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يا رسول الله bar su kamar dai zarni wa man yukadhibu bi hadha alhadith Mm.
sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ai da ubangiji ya ce zarni to magana ta baci barni barni a jaye ainihin rahmatin rabbani annabi muhammadu ai ko harka ta baci saboda shine gaske tsakaninmu da Allah kaga qur'anin nan ma ba ma iya gaba da gaba da shi mu karbe shi ta wurin Allah ba ne mu ba ma iya ba sai da Allah ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya karbo alqur'ani ta wurin jibrilu a wani zance kuma wani zance sai Allah ya kawar da jibrilu ma sai ya ce masa wa innaka latulaqal latulaqal qur'an min ladun hakimin alim نعم kana karɓar ƙur'an ne gaba da gaba da mu ya rasulallah sai a kawo shi a narke shi a narke shi a hunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma idan ya karanta nan ya karanta ya ya ƙara s- saukar da zafin sai a koya mana shi ai yanda sahabbai suka yi gaba da gaba da alƙur'anin a zamanin su wane mu mu yi gaba da gaba da shi a lokacin ba imani mu ɗaya da su ba ba ma iya gaba da gaba da shi ya za gani yanzu ma sai ga ana karanta mutum alqur'ani kamar ba qur'ani yake karanta masa ba yasa Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah نعم ai qur'anin nan dutse ma da kuke gani da shi aka saukawa wallahi da ya fatattake نعم ta wani tsoron Allah amma yau saboda mu zuciyarmu ta kekeshe ta lalace ma ba irin sahabbai ba sahabin annabi an karanta masa qur'ani sai ga yana makyarkata hankalinsa ya tashi dan karanta masa qur'ani amma zan ga qur'ani ya ce Allah ce kaza to ni za a gwada ma Allah za a gwada ma Allah za a gwada mai Allah ya ce kaza za a gwada ma Allah ya ce kaza to sahabbai ba sa wannan ko masu imani ba sa wannan to duka wai ana tacewa ne imani yana ragewa ka san dalili saboda qur'ani yana hannunmu a yanzu imaninmu bai cika ba kamar nada yanzu lokacin da wani yake karanta qur'ani yanda yake ji a zuciyarsa fa wani ba haka yake ji ba نعم yawan tafsirin nan da muke yi yanda wani yake ji a zuciyarsa ba haka wani yake ji ba Na'am.
wani ce yake kamar ga lahiran gabansa نعم wani zuciyarsa yana makarkata yana kafa kafa amma ni ma yake ma ana labari ne kawai bai ba damu ba saboda imanin daban-daban ne fadarum kamar su ya rasulullah yahudu su kutsa su kutsa kutsa wanda suke suna faɗin manganu game da kai game da ayoyi na ah, za su bi tun alladhina yakhuduna fi ayati farid anhum ta'khudhu fi hadithin ghairi in ka ji suna kutsa a cikin manganu na kai dan adam to higenan ka tashi ka bar su wala billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un ka banni ya rasulullah Ka- ah, zarhum yakudu wa yal'abu shi ta wasan da suke yi suna manganun banza game da alqur'ani suna manganun banza game da annabi sallallahu alaihi wasallam suna manganun banza game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma in a yanzu ne mutane suna manganun banza da bayin Allah wanda Allah ya girmama suna yi musu reni suna yi masa wasa ka bar ni da su ya rasulullah ba su yahudu su kutsa mana su yi ta wani abin suke faɗa wayal abu su yi ta wasa hatta haddai lil gaya yulaqu su haɗu da yawmahumul ladhi yu'adun ranar da aka yi musu alƙawalin nan wanda za mu tada su gani gaban su ga abin da suka yi a fili ga littafin su a fili mutum yayi kuka mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ka sani wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahadan an kai karshe karshen magana kenan saboda duk mai gurutsawa shi man gannu ide tai zai hadu da ranar kindillanci inji bahaushe Allah kiyaye mu يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وترانا يوم رانا يخرجون سكي فتوى من الأجداث daga cikin jikkunansu sun fito da cikin kaburukansu an busa kowa fito kamar yadda kasan dai ayin ruwan sama yadda singe ke fitowa dina cikin ƙasa haka mai suke ta fitowa ya kuru juna al-ajdasi sira'an da gaggawa ka annam ka ce su dai ila nisbi yufidun kamar an kafa wani abu ne wanda ce kowa ya gaggawa je wurin kamar an kafa wani turke ko an kafa wani gimshiki ko wani fila an ce kowa ya gaggawa tafi a can to ga wanda zai tsere to haka za su fito da gaggawa suna tafiya nan a duniya an kira su ba su tafi ba su zo ba su tafi mudi'ina mukuni ilu usim la tadu ilim dalfu wa bidatu mawa shine ila nusmin yufidun kenan suna gaggawa sira'an yakhruju min al-dasi kanam ila nusmin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أي رانر da za su karɓa wannan kira an kira su a duniya hayya alasala hayya alasala wasu kula ba ku zo zuwa ga imani an addu ilayya ibadallah ba su ji ba ranar kam khashi'atan absaruhu idanuwansu sun kaskanta kamar mu hudu ina mukuni iru usim kenan kowa ya noce kai zaune kunya a ba dole mutum ya ji kunya ba ga littafi a gaban mutum ga mala'iku ga Allah laisa bainahu bainal lahi tarjuman dan adam ga ga da kai sai Allah ai dole mutum ya ji kunya ga kayan littafin duk kayan mugun aiki kuma za a yi ba ba wai labari yake yi ba wallahi gaskiyar magana kenan khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhilla wulakanci ya rufe su khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhillatun zalika al-yawm alladhi kanu yu'adun ka san wannan wunin fa shine wunin da aka yi musu alkawali suka karyatar wailun yawma idhil lil mukaththibin kai ranar kan bane ya tabbata ka masu karyatawa taraqum dhillatun zalika yawmul ladhi kanu yu'adun wannan shine wuni wanda aka yi musu alkawali a duniya cewa za su kai ga wannan wunin suna karyatarwa Allah kiyaye mu ya samu masu cikin masu gaskatawa shine karshen sura Allah ya mana gafara Allah ya sa mu cikin masu gaskatawa kullum mu je kare zama mai gaskatawa ba mai karyatawa in ka ji wailun to sai ka ji an ce yawma idhil lil mukazzibina ba ga musaddiqina baka la mana gafara Allah ya kiyaye mu amin la kiyaye mana imani mu da mutuncin mu albarka annabi Allah biya bukatun mu amin Allah biya bukatun wanda suke musu addu'a barka annabi sallallahu alaihi wasallam amin Allah zan da kasar mu Najeriya lafiya da sauran kasashen musulmi Allah ya muna muwafaka ga daidai ya ture mu ga abin da ba daidai ba masu mulkin kasan mu Allah ya saita mana su ga daidai ya ture mana su ga abin da ba daidai ba albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam iyayen mu da maluman mu duka Allah ya saka musu alkhairi Allah ya musu gafara labadun musulmi gafara shanan mu Allah ya kara musu karama Allah ya ba mu ikon jika da imani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين